الحمد لله رب الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba a littafinmu na ƙarshen wata-wata na akamun jana'i a yau laraba sha biyu ga watan rabi na awal shekara ta biyu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na ba alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai da biyar idan ba manta ba za mun tashi darasi mun tsaya darasi na arba'in da biyar a littafinmu na ƙarshen wata a kamun gunayi za mu tashi darasi na arba'in da shida a shafi da ɗari biyu da sha biyu a nuskar da suke hannun na guda ta ɗari da sha uku inda malam ke cewa wa yi ta habu ra'atul mai muna cin a ta'aziyya inda malam magana akan ya ake yin ta'aziyya ya kawo hadisai akai sannan kuma ya zo ya yi magana dai akan tsarin da za a wajen yi wa waɗanda aka yi mutuwa ta abiya sai za mu tashi gabar da yake cewa matsala ta ɗari da sha uku wa yi ta habbo matsura asali ya ce an su a shafa kan maraya wa yi da kuma girmama yi idan yaro aka yi mutu mutuwa ya gane a fuskarka cewa lallai kana tausaya mana shine abin da malai yake faɗa idan kuma manya ne ka gane da gaske kana kiban ka mu kar ka zo gurin mutane ne da gaisuwa ka fige da wani abu ne ke gantaka mutum ya zo kawai ta ba da labarin wasan da aka yi biya tsakanin kulab kaza da kaza shi yana jimamin wani abu kai kuma kana ta wani abu daban ko kuma a jiya abin da ya faru a siyasa guri kaza to ake ka jimanta mai shi sa wanda aka yi mutuwa ko da babban idan ka nemi ta'aziyya idan har da gaske kake ko kwarin da yana ganewa daga bayanin ka sosai domin na yawan faɗa wannan duk wanda ba ya san ya mutu ko mahaifiya idan mahaifi ne ya mutu ya je wa wanda baban ya mutu gaisuwa ko to za ga gaisuwarsa daban take da wanda baban sa yana ne eh domin shi wanda bai san ciwon da zafin ta ba bai san ta bai san ta ba wallahi wanda mahaifiyarsa ta mutu je yi wa wanda mahaifiyarsa ta rasuwa ya duk abin da yake gaya man da gaske ne kamar wanda aka dauke wa abun hawa ne eh in da aka dauke ma abun hawa wanda aka dauke ma kaje yi mata yaji to da ganka daban ne da wanda kawai ba dauke wa ba zuwa kawai ne to da wannan so da aka ana so a ga wannan sifati take daga gare ka kai tsaye kana nuna wa mutane cewa ka da wannan shi ake bukata to haka kuma yara lokacin da yaro zai wuce wani zaka ga takamako ka ne shi tsallan sai ki zai ya ta kaiwa ya gobe amma kai tausayin ka kake ji domin bai san ko ba har yanzu ballan tana da an ce kuma an kwana biyu ana sati biyu ba kenan wani sati ɗaya ba watan kana al-ahibatu ba'da akli ko wa wa kancina izaman baliya haka ne ne ne zuhudi wa kada cewa ‘yan uwa na jiki masu manta mu bayan kwana goma. Wa ƙarshen na a zaman bali ya ce in ba wata bai yi jiki, ƙarshen mu ma ya fara zuwa jijjigewa a cikin kabari. An fara shiga wani abu daban. To wannan shi ne in aka je aka samu yara to ana buƙatar a tausaya musu. Li hadisi Abdullahi bin Ja'far saboda hadisi Abdullahi dan Ja'far kusan mun yi wani abu irin nasa. Kale yake laura aiki ne Abdullahi dan Jabir yake cewa ina tuno lokacin da nake gano da ni ko kuma ina ba kuna nan lokacin da ni nake gano kaina wa qasmun da qasmu qasmu dan dan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwan Abdullahi bin Abbas ne dan uwan Ubaydullah bin Abbas an gani dan uwan Fadl bin Abbas suna da yawa amma shi ɗan gidan wannan baiwa al-lubabatu an gane ko lubabatu binti al-harith al-hilaliya mai da sai ta ci ta biyu a gidan musulmi daga na da ni da ita shi ta ba a manta eh a shiga musulunci dan ita ba mata shahada wani take ne yawan jinin sumayya da ire-iren su amma ma ita sai kamar da imamu zabi ya fara a cikin siyar shiru alamin nubala da ita ce ta biyu saboda haka wa ubaidillahi bin abbas da ubaidillahi da abbas wani hannun sabiya ne yake lokacin muna yara na la'abu muna wasa in marar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da abinci Allah tabbata a gare shi ya zo wucewa ala dabbatin akan dabba akan wata dabbar da faqala sai yake irfa'u hadha ilayya sai nuna Abdullahi bin Jabir yace ku dago min wannan ga yaran su uku suna wata kasmu Abdullahi bin Jabir Ubaydullah bin Abbas sai yake ku dago min wannan bi yara ne kanana ku dago min kala da yake fa hamalani fa hamalani aba amamahu sai dora ni a gaban sa bayan an dago shi sai dora shi a gaban sa ya tashi a gaba wa kala ni kasmi sai yake wa kasmi kuma dan uwan Ubaydullah irfa hada ilayya to ku dago min wannan jima yace a dago min wannan jima wa kasmu ba Ubaydullah ba yace a dago min wannan ba fa amalahu wara'ahu da aka dago shi sai ya a bayan sa ko ga irin karatun mu na jiya ko ana hawa dan babu da mutum daya yawa saboda haka da ma litar ka buha mai wazira saboda haka sai ce sai aka dora mai shi kaga yanzu annabi ya ta sai a gaba sai a baya bayanin da muke sai a baya cewa an kado bayanin zuwa annabi ya goya to ga kai man man adabahu min nabi sallallahu alaihi wasallam wanda anna annabi ya taba goyawa ko ta musu ko ta musu dan zai su'ad bin jabal duk ila ila wannan kariki a ce ka ta goma ka iya lissafo goma a irin wannan abubuwan da ke ta tara to sai ce aka dago masa ki wa kana ubaidullahi ahabbu ila abbas shi kuma da ubaidullahi ya fi soyuwa zuwa ga abbas min kafirin fiye da kafin kuma in kana karanta siyar ku sai akai kasbu yana kama da annabi kowa da kowa to amma ka san soyayya ta mahaifi sai zan ce shi kuma mahaifin Abbas ya fi son Ubaidullahi a kan kasu to saboda haka sai yace fa matta haya min ammihi annabi bai ji kunyar wannan babban nasa ba ko kadan ana amala kasaman wa tarakahu ya dauki kasmu ya kyale ya kyale ubaidillahi dai ayan mutum da ne to amma dai yanzu da aka zo kuma ni yanzu ka zo da ayan ka ya zan gare wanda ka fi so saboda haka sai dauka sai ya kyale to amma dai abin da kaga annabi yayi akwai hikima yawa kale yace thumma masaha ala ra'ati Abdullahi bin Jabir yace sai annabi ya shafa kaina salatan har ga uku yana shafa kaina wa qala fi kullama masaha duk lokacin da ya tafi kaina ku ji yadda ake shafa kan maraya in yazo sai ce Allahumma khulud Ja'far bi waladi Allah ka yi kamar wa Ja'far a cikin ayyansa ka fi sa Umar ya samu halibobi waɗanda za su gaje shi a cikin ayyansa da ya shafa kan Abdullahi sai faɗi wannan kalmar kale yake kuntu li Abdullahi shi wanda ake ba labarin sai yake sai nace Abdullahi bin Ja'far ma fa'ala kasum hankalinsa ya koma kan kasum tunda an ce ya dora yace to kuma me ya faru da kasum da kai na ji labarin ka cewa annabi ya shafa kanka har da uku yayi ma addu'a shi ne ya faru da shi ala shi yake utsida yake aiki daga baya ya girma amma daga baya shahada yayi shine malamin sai to ga inda gurin ne wannan gurin cewa annabi ya hango cewa shi wannan duk da cewa zai zai rayu har bayan annabi alaihi salatu wasalam amma zai riga su barin duniya kuma sannan barin duniya ta ga ta hanyar girmamawa ce da Allah zai girmama shi domin yaki suka je aka yi masa shahada za ka ce wannan annabi ya hango ko ce da domin kaga lokacin sai na Ali ya ba shi gwamna ba sai da ya gwamna da duk da cewa su gwamnonin su kun san da kananan shekaru za a ce ma shekarar sa ashirin da kaza yawwa shekarar sa ashirin da kaza kuma an ba shi gari kaza ba sai ya yi shekaru da yawa ba saboda haka sai aka tura shi gwamna a Makka har sai da Ali ya bar duniya yana gwamna a Makka daga baya aka tafi yaki aka bar shahada to wannan shi ne to sai ce kala ya ce kulli sai ya ce Allahu alamu wa rasuluhu bil khair Allah da wajen su suka fi sanin me ya fi alheri shi ta annabi ya aiwatar da wannan abu kala ajab sai ya ce eh haka ne ya yi imamu ahmad ya fitar wa siyaqu lahu shi ya koro hadisin wal hakim da hakim wal bayhaqi wa isnaduhu hasan wa qala al hakim sahih wa wafaqahu al-dhahabi mau dhahabi ya dace da shi a haka to mun gama da taziya sai ma yin tafiya da yin mai wato in ka duba ga ga albani bayan muhaddisi kuma fakihi ne kaga abin ya bi ki dace da ki dace da ki kaga an gama da taziya kuma a cikin an gama da taziya an binne mutum ne an yi taziya sai ne sai kuma wallahi da mutum zai da lawa ta yana kan kuma me zai haɗu da shi sai ce bayan tafiya da yin mai menene mamaki zai amfana da shi matsala ta ɗari da shahudu wa yanka fi'u almayyiti min amali gairi wanda ya mutu yana amfanuwa da aikin waninsa bi umuri da al'amura kamar haka awalan na farko du'a'ul muslimi lahu addu'a da musulmi za su yi wa mutum kai idan aka zo bayan ya mutu nan ko bayan ya ba duniya a kamukun mako a kai shi mutane su da ɗan saura ba'awan Allah mutumin ke yi kaza kaza kaza a ta faɗa da ayyukan Allah ya kanta Allah ya ji wata irin wannan abubuwa to wannan addu'ar Allah yana kallon ta amin ya Allah shekaran jiya watan da asuba akwai wani irin likitan da goyi ne a nan layin da ganin kai mutum da yin zakayin ya da shi na aka yi zalla a masallar kawai da magarba magarba ya zai an ce ya mutu to irin abubuwan da kowa ya rika faɗa a ganzu dama ko mutum ne mai himma a gurin Allah kai himma to sai da su cewa kawai ya zo zai yi ya tafi irin kwanan wanda yana ɗan bata a yau ba ta tsawaya cewa cikin gaba yana ci ciki ne ya rike shi lokaci da kai Allah abu zo ne Allah kawai fa gauniya da Allah yake kullum abin da yake cewa da Allah yake wa bar hayatu dunya illa mata'ul ghurur mutane ba ta gane wannan ayatu kaga rudin da Allah yake faɗa wallahi rudi eh ya mutu kwana gonsa ba yana jin sai ba ta tsaya nan ce yake ya cikin dare ne sai take ne muka za da kaza ya tashi ne sallah ai da yake bara bai mai sallah ba shi yake cike yana kwanciya cike wanda za ka ga gaji dan wannan lokacin har lokacin da na miƙe ina tunanin kan baya gani ya ce wani abu misali da yake sauri in kuke irin wayannan abubuwan ko da yake mutane ka rika tuna wannan shi ta ala ali ne wani yake cewa tare da kuke ko ina ne ko kana da ko azabi ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makangari ne da lamarin da yake jibilin fir'aun da wai ne da gawa ba kamar shi a cikin ruwa ne ta dinki bai haye ba ta ba kure shi bai kai ga abin da yayi ba ta kawo ta ɗauki sarki ne hawa da dubin dawaki da dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta babban ko mara kobo ba yau na sarkin musulmi jalla ko abdulkarim musa ko abdulsalami duk sun wuce wannan mukami ba a san wanda ta bari ba yake duk sun wuce sai an batar su sai tunanin arzikin su kyan hawan su da kyan adon su ba ka ganin ko ɗayan sun ba zuriya da sun bari ba shine kawai aina wata kuru yudrikum al-maut wa law kuntum ta haye sama ta tsado ta buge jawo ya bado a ruwa ta farma fato bata kale sari da ko tudu ba eh qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqik mutuwar da kuke gujewa tana nan tana jira zai da haka ko da yake hararo irin wayannan abubuwan su zai za a rage dogon buri eh al'amal yana za a rage amma ko da yake wallahi musamman wannan ba Allah na tuno malam mutum ya tafi neman abinci ma kaga da san zai mutu ai zama zai a gida ko ai kwanciyar zai mutu a gida amma ya tafi neman abincin zama yana gurin kwalolin amma ta zo nan gurin domin a nan Allah wato wa mata da dinar sun bi ayi arzin jabo dan gandu ne sai amma baka sani ba a gandu za ka mutu ko ka ta ma wata kaza ko ba ka bane ko ka tafi ma wani garin duk baka sani ba Allah ya nuna wannan shine na na haka Mm, mm, mm. shike wallahi sai ka ji shi wanda yake fada a cikin gawa ya ma zo sallar sai ya kanji ko ji aka yayi ne shi shike to abin da kake da rashin abun mu kai yanzu jiya biya ta kai awa ne ne ka san zaka tafi babu wanda ya sani shi ne abin da zaman biyu zaman biyu ke cewa ko kana tafi ko a zaune ba ta jin kunyar ruwa ne ba wanda da kunya in za a daga ba haɗe dangi duka family ya canza da family ne da ku an zo an cika akan mutum ina فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظر فيك ونحن أقرب إليه إليكم ولكن لا تبصرون إذا aka ba da janyo rai daga kafa ya zo makogoro Allah ya ce kowa ɗan uwa sun tsira wa kakansu ko babansu ne Allah yake ni kuma na tafi ku gari walakin la tuqiruna domin ba ku sai dai ba ku gani falaula in kuntum ghayra mu'minin da an zara ran dan uwa sun fara masu kuka na yi ba sai sai Allah ya ce kun ji aula ku da da rizikun ku in kuntum zaliki in kun yi fa ku da da haka Allah zai kalubalanci kowa shi ne wani da yi na bayani a littafin da yake cewa sai mala'ika ya ci kofar gidan da duk taron ko kun yi fa ku da da saboda haka wayannan abubuwan su ne in mutum ya kalle su zai gane gaba ɗaya rayuwar nan ko da ta ulgurud Allah ya tsuru ijiya cikin ta kawai mutum ya yi kokari ya kyauta ta mun san ba annabawa bane ne amma mu ko da yaushe ya zo kana da alkhairai wanda kullum tambayar da za ka yi wa kanka tsakaninka da Allah ba zancen mujamala idan ka mutu yanzu da me za a tuna ka ka rika tambayar kanka da me za a tuna da kana da alƙairin da za a tuna ko mujamala za a yi in an zo gurin gidan ku a masa tara ko za a ko da tara ake mutu yawwa ba gaskiya ba za a faɗa za a yi tara in kun bago da sai hawa ba da gidan su ba ba waje su misali ko da tara ake mutu to wannan shi ne to sai yake awalan na farko du'a ul muslimi lahu idza tawaffara fihi shurutul qabul addu'a da musulmi za su ba idan addu'o'in sun cika sharadan karba li qawli Allah tabaaraka wa ta'ala sawar fadan Allah walladina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo ja'u kaga walladina tabawu jara Allah ya kai bayani a suratul hadid ko ana magana akan al-muhajirun wal ansar Allah yana yawan bayin ka sai ki to walladina ja'u min ba'dihim bayan ya yi muhajirun da lansarawa sai kai gaba ka tabbaya to kai fa sai Allah ya ce a ku da kuka zo bayan su abin da ake so ya kulu na ku rika cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwa mu da suka rigaye mu a imani zuwa yi sabon annabi ba dan sahabbai ba kai kasan addini da duk da yanzu ba burbuje kake burbuje kake bautawa Allah da dun burgara su suka kawo ma addini kamar yadda ake yawan faɗa sahabi ɗaya har ban ne zo hukumatu ne na biya ya kawo addini a kawo ma addini ya da halin yanzu kai ai kakannin ka baka san waye arne ba ba ba wanda ka sani duk musulmi ne wani ya wanda ka sani dukkan za ka duk musulmi ne wannan baiwa ce baiwa ce fito da haka sai ce ya kuluna wal ikhwan allazina sabaquna bil iman sai ko mu rika da yayi mu da imani wala taj'al fi qulubina illa Allah kada ka sanya kaki da hasada lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani kaki ne da hasada za ka rika jin haushin abubuwa da kaki ne da hasada za ka rika zagin da na Aisha kaki ne da hasada za ka rika zagin da na Hafsa kaki kaki ne da hasada za ka rika zagin Imam Malik da su mujira bin shawba da sa'id bin al-musayyib ya shine da hasada ne suke ma ina yawan ba da wannan misali cewa ai mutumin kirki yanzu ba su Abu Hurairah ba ba su sai na Abubakar ba ba su sai na Umar ba ba su na Aisha da na Hafsa ba ba su Imam Malik ba ko su saddauna su ta ta ta ba wa kaliyu kace zai yanzu mutumin banza ne kai kaga dai wayannan yanzu yancin Najeriya ba su ka karbo ba ko su ka ta gaba kullun kana zaki kowa ya san mutumin banza ne sannan wani abun mamaki duk da aka zo ana yaban ana national anthem ana yaban Najeriya da takinta ya kace the labor of zero star the labor of indian kai da cewa aikin da wayannan gwarazan suka yi bai saka tafiya a banza ba sai na da ba annabi da suka fita yaki sai ta ba banza kawai kana zaune yanzu kana jan iska karka zagin sai Allah ya kale ka da Allah ya hankali zai karbi wannan ko baka yi karatu ba yanzu kai ka san zagin sahabbai wa addini bane yawa kai ka san ka san ba addini bane don wanda sai ma da kon addini ta kawo ta ba wa kare da da su murtala yanzu kana zagi mun san sai mutumin banza ne domin su suka yi ma kokon maya ta ba wa kare yana nan da rawanin sa bibar rawanin su dan bodiyo ba aka yi rika shiga cikin turawa yana turanci kuma da al'adarsa da addini duk abin da zai yi ya kawo maki ya kiyaye martabarka duk abin da ya zai gaba a banza kana kallo abubuwa ai makarantu ai me ake kiran su asibitoci ai waye saboda girman sa aka sunan har yanzu kuma kuma baka san wani abu ba in bai wanda Allah ya ba wai har yanzu ba har bukari wasu su zo wallahi sai da ba annabi na ne da ba banza zai yi ba ai kullun a duk shekara suna da za a taro a tuna da su sai na sa bai da ba banza zai yi ba ku sai ka gode wa Allah Allah yake da ke ka ba su ba ka fado layin mazalajin ta baiwa don baiwa ce ku sai ke innaka ra'ubun lalle kai ya ubangiji kai wato mai tausayi ne rahimu kuma mai jin kai wa amma al-ahadithu fa hiya kathiratun jidda an ji ga haka ko suna da yawa ba kida wa karka baka ba'dwa wasu daga cikin su sun shudi wa ya fi ba'dwa bi ziyaratul qubur bayan mun gama da wannan za a magana akan ziyarar kabari kaga yanzu ai in ya gama da abinda ba wani zai rika amfanuwa da shi to kuma kai lokaci bayan lokaci ana so ka rika zuwa saboda wasu dalilai makabarta saboda wasu dalilai zai zai faɗa amma ba wai da ake fitin ba kaga mutum ya ce ai ni duk ba za ku ji abin da malam zai yi ana ba haka ake yi zuwa makabarta ba yawwa to sai ce wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam lahum da kuma irin addu'ar da annabi ya mutu wa amruhu bi zalik da umarnin da ya aka haka min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam da gaskiya akwai fadin annabi da awatul mar'i da muslimi li akhihi annabi yake mutum yayi wa mutum wato yayi wa dan uwansa musulmi addu'a fi zaharil ghaibi a bayan idan ta shine zaharil ghaibi yake mustajabatu tarbiyya eh shi za a rage muku duk wanda wani abu ya ce mu ke yi ba ka bukatar boka browser ko ana ga muku yanzu sunan boka browser saboda raina wayo in ka je boko ma da sun ce browser wai boka ke na ga wata ya wata tana ga mana cewa wai kawai ki ce ni take ga yawa kawai ta ce wai da Allah ki ce na addu'a ke ni ba zan ce browser dina ya mutu ta kasa gani duk yau ai wasu san abin da yake mun biyu yana mun aiki bai gama ba yana mata wani aiki wai bai gama ba shine browser ya ci kudin da yana can kuma yana karɓar abin da yake shi ne abin da nake cewa zan ban da rashin wayo tunda ya tunda ya mutu an yi ke an gama da shi ai da zai wani abu zai hana kansa mutuwa ko ka samu wasu saboda tsabar rainin wayo wani ya zo ya tsawai gaya ma ai gobe kaza za a yi wai mutane wai suna ta faɗa wai har da aka hamda wanda suke ta bayani wayannan abubuwa da ake nan shari'a da wayi ko wani ya fito ya ce ai gobe kaza za a yi wannan shiga hurumin Allah ne Allah al-araf wal kafir ba daidai bane eh akwai masu yi online ne akwai masu a wani application a kan waya za ka ga da ake Allah ya shirya to wannan shine to idan kawai mutum addu'a a bayan ido ta taba ga yawan nake wannan fasu kullun da neman kuɗin ku da dabarun nake wannan ranke da Allah inda Allah so yi ni na iya sani wayo ne kawai ne a ciki akwai wanda littafi ne kuma sunna da su a library wanda za ka je ka duba na kuluboto na aljanni kake so ga yadda ake yi aljanni ya zo ma da tsakiyar dare ko da rana in kuma na wayo ne da dabaru shi ke nan diga yadda ake ba ka wasu kwandishin sai ma ka baki shi ke nan yadda ka ana kiran mutum a waya yanzu kana kan kiran waya ta 080 ta shigo da wajiri da shiga cikinai an ka kira waya ta zai shigo ba ta kowa ba ko to su ma akwai abin da za ka yi kawai ka kira shi zai zo kawai in ya ga dama akwai salo akwai wanda in yana so ya zo ma ka ganki akwai kuma wanda kawai ne da karkabin ya nema magana a kunni yana gaya ba ai wani da yazo kaza ne jiya kaza ne yana zuwa sai kai ta bayani kai kuma shine kawai duk wannan in kana so zaka iya amma sai ka kwaje kayan ka da gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba annabi alaihi salatu kenan kana amin ya Allah to saboda haka wannan shine sai yake masa to um yace addu'a bayan ido kai wa mutum addu'a bayan idonka addu'a abiyada ne ke yanzu kai gamsu da wani ko kyauta kai warko kyauta kawai ka ji ka bar da wani to ka so kano abin dole ba addu'a dan sana alaikum ma'rufan fa tabi'u ba sai ka ce wa da Allah Allah da matsala kaza ba kawai ka fita wani addu'a da zai ma baka nan wallahi ka dauki yaji karɓi yaji to sai yake inda rafi malakul muwakkal daidai kan mutum kowane mutum akwai wani mala'ika da aka dora ba shine muwakkal kullama da ali akhihi da kai duk lokacin da yawa dan uwarsa addu'a da alheri awan Allah ya saka mata alheri Allah ya biya maka bukatarta halal malakul muwakkal bi mala'ikan da aka dora ba shi kuma zai yi shi amin Allah ya amsa walaka bi kai ma haka kadi wata baiwa ولك بمثل كيما هكا أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء بل إن صلاة الجنازة ما ليس بروا لما جرى إذا سلت جاوى جلها جماعة أنت شاهد لذلك سيدا في أخاك دومي بايانا gaba ɗaya ya ma mutu ba wani gwaya ta guje dawowa baya nan gaba ɗaya ya mutu ransa ya tafi inda zai tafi ainihin ko cikin Allah ya kiyaye saboda haka kaga a wannan lokacin addu'a kuke da zahiri da bituwa sai a wakai a gaban ubangiji kana ya ubangiji Allahumma innahu abduka wa ibn abdik nasiyatahu bi yadika anta kaza kai cewa Allah kirari ba kana cewa Allahumma in kana muhsinan fa zidni haka nake ya ubangiji in mutum kirki ne ka harama cikin ayyukan sana da yi wa in kana musian fa tajawaz an sayyi'ati idan mutum in yana da kurakurai Allah ka kankare masa wannan ba majiyar kake wa Allah ba a gaban sa kuma ba mai bi akwai cikakken ikilafi idan baka san me kake fara ba amma ikilafi ne san ka shi da annabi ya ce mu da 40 fita irin waɗannan masu tauhidi sai Allah ya ce to na ba ku cetar sa ba ne mutum biyar da za a yi ta saba da mutanen kirki eh mutanen ma ba taron yi ba mutanen kirki wanda za ka san ka wanda mutum yana jin rasuwa ka zai ajiye abin da yake a ofis ya ba da yake da Allah ba ne wani bawan Allah da ya rage ba ba da cin tsiyan a ai ko da ka ji mutuwa da zaka ji ba kira ko to haka ake so mutane su san ka haka yadda za su ba da yake cewa da Allah za a yi jirara karfe kaza a bani minti awa ko ko minti kaza mutum ya tawo lurin sallah kai koma ya rasa ka kujewa irin wayannan mutane su ne abokan zama ka tare tare yi akwai matsala wanda wani zai ce sai ai ba komai na Allah ya jikan sa Allah sarki ya ba alfarma ya dauko hoton ku a Facebook ya sa amma ba zai ba zai ina ga ya ba kawai sai ai kai ko ba ka ce yi ba sai ka ko wani ga ga ga ka gaji ya ta zuwa yi ba sallah amma zai zo yi ba sallah karshen soyayya kuma shine ka zo kan gawar mutum ka nema man alfarma gurin Allah amin to sai ce bal inna salatal janazati kulluha shahidun lidhalika li anna galiba du'a'un lil domin gaba ɗaya da wasu yayawancin ta abin da yafi yawa ai rawo tabbara ta farko da ta biyu ba ta kai na uku tsaho ba mafi yawancin kuna sauraron limamai sai yasa saboda anan ne ake yi wa Allah ma jiya ya ce wa ta farko fatiha ce ta biyu salati annabi ne amma ta uku za ka ga limai ya watsa ya san ja ka duguwa wani sautin ma baya cewa komai domin mun biya da su a nan ka ga dama ka ce wani abu ka ga dama ka Allahumma atina fid dunya kai in ka ga dama daga yin kabara kai sallama mun biya a nan amma ta uku na ku ana tsawaitawa saboda anan ake wa Allah lafiya shi ne mafi yawan ta addu'a ce ta mamaci wa istighfarun lahu da nema ma gafara kamar ta kaddama bayani kamar da bayanin ya gabata ثانيا كن na farko na biyu قضاء ولي الميت صوم النذر عنه to biyawa majibin tarawarin mamaci wanda suke da alaka da mamaci su biya mar azumin bakanci azumin da yana bakanci ana bin sa biya ba to idan ya mutu bai ba to yan uwansa magada za su biya ba wa biya hadis yana da hadisi al-awwal na farko ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma la yajati fi annabi alaihi salatu wasallam ya ce man mata wa alaihi siyam duk wanda ya mutu ana bin sa ajini sama anhu waliyyi to waliyansa magada su za su biya ma أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومن طريق البيهقي ومن طريق البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار وأحمد الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن امرأة ركبت البحر ركبت البحر فنزلت wata mata ta hau kan kogi ana magana ne akan tafiya mutum yayi balaguro amma ya tsallake ruwa shine sai ake da kibal bahar an gani sai da hau jirgin ruwa ya tafiya to wata mata ta hau kan kogi ta yi tafiya a tafiyar fa nazara sai ta yi ba kanki yabuna bin najri wa khafuna yawman وليكون دورهم وليتوفوا فيه إن الله تبارك وتعالى أن جاء وإن الله يمكن به إما بأخي ذا وكجارة ذكر وسلم كبير إن الله ما وسلم إن الله تبارك وتعالى كرتين idan har Allah madaukakin sarki an ja ya tsirkar da ita daga wannan ruwan sai alƙawarin an ta su mashaharan za ta yi azumin wata ɗaya a ga ta yi alƙawarin fa an jaha Allah azza wa jalla sai Allah ya tsira ta kai da sauri wannan bata fada ba kalam ta kuma ta ma ta bace azumin nan ba ta miki fa ja'at qarabatun laha sai muku tantance suka zo imma uktuha aw ibnatuha shakka rawi ko dai ruwar da ta jini ko kuma yatta ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai gura annabi alaihi salatu wasallam fa zakara dalika lahu ta ambata wa annabi haka cewa ga abin da ya faru mahaifiyarta koyar uwarta ta yi bakanci za ta yi azumin wata ɗayan Allah ya tsere da ita amma ta mutu fa kare sai annabi ya ce ara aikiki ki bani labari lau kana alai hadaini inda ana bin da baki kun fi taqbinahu za ki biya mata kare sai ta ce na kware kuwa kare sai ki fa dainu la ya haqqu an yuqda to baki Allah ya wuce tanta a biya eh faqbi an ummiki kaga shi za su ga karfafa ta yace cewa ki je ki biya wa mahaifiyar ki bakin ka nabi azumin nan yadda za ki ci gado to ki zo ki ci gado azumin nan ki mata azumi ki dai ba sharadin ki ajira ko yau akraja wa Abu Dawud wannan sai wa Tahawi wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad wa siyaqu ma ziyadati thaniyati lahu shi ma Ahmad koro hadisin da wannan karin na biyu na sani wai sinadu sai na ala sharadin ke kai إسنادي لي إن جدي أكن شرط بخاري ومسلم وزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي أما قال فرقنا أبو داود لي البيهقي سمعتي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي فسعاه وابن ماجه بناوه وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية ذكر من قيس النقال الذي وعند مسلم الأخير أخيرا الثالث لأكو عنه لدواء سوى أيضا دواء نفس أيه عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة سعد بن عبادة جيد يوم لا تكرم باو الله شو قبام كذب هو سعد بن معاذ كما أوس الأوسي على فجر الدين سعد بن عبادة رضي الله عنه استكى استفتاني والله بتاع في تاج العراق استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة يعني مفتاح وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت ya rasulullah mahaifiyata ta mutu wa alaiha nazur akwai bakanci a kanta fa kana sai annabi ya ce ikbihi an haje ta biya mata أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وساء والبيهقي والطيالسي وأحمد قلت في نفسي الألباني يقول منكم نفسي وهذه الأحاديث صريحة الدلالة وما حديثان دليلان أفيلي في مشروعية صيام الولي عن الميت وجن شرعا سوى مجلس لمر ممشي زي أمر عزمي wani irin abin zai ce sauran na ɗin azumin bakanci kun ji ya ce bakanci yanzu a nan illa annal haditha sai dai hadisin da aka karanto al-awwal na farko ya dillu bi idlatihi ala shay'in za'i shi kuma yana nusarwa abu da saki ba kaidi kawai ya kawo shi a wace bai so kace ba Dole abu na tsari ala zalika fa aka wa uwa annahu yazubu anhu sawm al-fard aida hadisin ta kamin kuma yana nuna cewa za a iya biya wa mutum azumin farilla ba mutum ya wuce dan umma ya banka ko ba ya biya wanda zaka ci gadon da ana bin azumin ramadana to zaka biya ba hadisin farko da muka biya na rana ya haka yake nuna na farko wa kada ka da yake fiya to wannan hadisin na farko da shi ya fiya tarke dalili cewa kawai za ta rika za ga duk wanda aka mutu dan uwan sa ya mutu magajin sa to zai biya ba azumin barilla da ya azumin barilla na guda biyar ba ko goma to sai kun biya yadda za a raba muku gado haka za ku raba azum a shafi'iyya huwa madhabu ibn hazm shi ma ibn hazm a zahiri da ba ko zana zahiriya ne shi ma kuma shi ma yadda da wannan dalili amma ku kiyaye wayannan mutum biyu ko wannan bangaren mutum suka yadda da wannan wa gairi da wasu wa zaba ila al-awwal al-hanabila amma imam Ahmad ya ce shi kuma ya tafi akan wato abu na farko cewa bal wa nasul imam Ahmad cewa wa dhahaba ila al-awwal al-hanabila shi kuma al-hanabila suka tafi akan cewa al-awwal shine an-nazr sun tafi akan cewa lallai shi sai dai azumin ba kace azumin farilla wanda zai ma ba da misali wanda mutum ya zo rashin lafiya ta kama shi da azumi ya mutu bai azumi ba فلا يجب فضيلة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إلى أيام الدنيا ما كان أيام نوكل ذنبا أنا أجل لا أجل bai warke ba ya shiga wani yanayi da za a ce bai biya ba baji ne to kuma wannan bajin bai ma wato warke ba wata mila a cikin azumin ya mutu ko bai yi azumin ba ma gaba daya haka ga za a gozu bai azumin ba duka an zo dai an damu kai yanzu ne ma da yake wannan وقال أبو داود في المسائل يقول أبو داود قال بالإمام أحمد بل هو نفس الإمام أحمد يقول نفس الإمام إمام أحمد إلا أبو داود وقال أبو داود في المسائل أما سألوا لي لأكي هو الإمام أحمد تنبيع أبو داود قال بالإمام أحمد تنبيع لأكي ما يكي تنبيع تلك سئل لي بإيه يبار أمسا أنا يكي سميت أحمد بن أحمد قال ناجي أحمد بن أحمد ينا شوى لا يسام عن الميت إلا في النبي يجي دليل ba a yi wa ba a biya wa mamaci ajiri in ba na ba kamfe ba bari ku je kuka man magana wa amala atba'u la hadith al-awwal ala sawri nabi kin ma biya imamu awal almajiransa kin dauki hadisin farko akan hadisin ba kamfe bi dalilin ma rawat amra saboda dalilin abin da amra ta tarwaito cewa anna um anna ummaha ma ta mahaifiyarta ta mutu wa alaiha min ramadana ana bin da azumin Ramadan ga dalili gurbi fa qalat li Aisha ce tace tace rana Aisha qabila anha ba ji da ana bin da Ramadan zan biya mata ne qalat tace la bal ta sadaki anha ba dai kin biya ba kawai dai ki ki mata sadaka makana kulli yawmin nisbata kullin ki bada rabin kwano na abu ala kulli miskinin ki a ga miskini kowanne talaka kowace rana ki mata fidiya abin nufi tana kowace rana ana nufin iya kwanake ba ana nufin iya rana bayan dai a guda goma ne to samu miki ne goma ki ba ki rabin kwanon kwanon biyar ke abin da take nufi ke a kan da wata hawi wa ibn hazmi hazmi ga wato ibn hazmi ko shi ya ma fitar da wannan hadisi shi wallan bi lahu bi isnadin qala ibn kirkumani sayyid wa da'afa al-bayhaqi thumma al-asqalani imam da yake da hadisin da yake da imam al-asqalani ba yake haka fa in kana arada duk da yake da asqalani in ka kasance suna da gudu da ibo min hadal waji sai hadisin da yake da wannan fuskar sai yake bala waje halawu yake to ba wata mu ban ma dogara kamar abin da albani yake ga to ba da muka dogara ba kada alban a ce ma mutum ya yi shekara 60 da wajen bakwai yana hadisin annabi aiki ai ka ga karshen kwarewa an kware kawai mutum ya zo don ya shekara hudu yana jami'ar yana kulliyatul hadis kawai ya zo ya ce jiwa albani na ɗari ka yadda tun yana shekara da jini yake wa hadisin annabi aiki har yi shekara 87 90 wani abu yarda kawai ta shekara biyar shi ba shekara gaba ɗaya shekara 60 da wani abu hadisin annabi yake wa aiki wallahi 60 da wani abu gaba ɗaya hadisin annabi yake wa aiki kullum kadari ba sun bai da kuɗin da littafi ya je gyaran agogo yake ya je shiga library a kullum ji wani lokacin ya nemi alfarma gurin mai gadin library ya ce to zai kwana sai ba da dirhami ɗaya ko naira ɗaya ce zai kwana a ce to shi ke kafin ya fito duk littafin da ya karanta ya haddace haka ya rika yi sai kai kawai sai ka zo littafin wani ma ba ka yi aro ba kai ko a shekara ya ayyuka zai yi ba zai yi ba to saboda haka wannan shi ne ai kai ka sai idan Allah dan diploma zai zo ya da mai kiyaye sai ba ka san da an fara magana ga ce wannan ina ji bokon ta fara tafai ko ba haka bane aljinun gune ne to sai ki sai ki wai ana ya gaira gudu ko da sun yi wato intibari auniya ke nan sun yi lura da wani sa wala ya zo ruku ko da sun ɗauko wani sa sun haɗa da shi wannan ba zai cutar da shi ba wani dalili ma rawa ta yi bin jibai ba wa Allah saboda abin da ta yi bin jibai ya rawaito daga malamin sa Abdullahi da Abbas ana yake idan mariba za su yi biki Ramadan ga amsa idan mutum ya rashin lafiya a cikin wata Ramadan ثم مات sannan ya mutu walan yasul li azmi ba ko ima haka ne ko ima anhu za a tiyar masa sai ka gyara wata ne in ba ga ka biya jona abu da ba wa buli lil majhul walan yakun alayhi qada'u yake ba za a biya masa ba wa in kana alayhi nazr qada anhu wali duk ko yana da bakan jito magadan su zai biya masa أخرج هو أبو داود بسند سيئ على شيخ الشيخين وله طريق آخر بناوي عند ابن حزم وتعاوي وتعاوي إسناده وله طريق ثالث أفيان يتأوكما إلا تعاوي لكن الظاهر سيدي أود يفتوى فيه يقول الجاي أنه سقط من متنه شيء cewa ya yi dauna abu a madana misali an yi obitin da suke banaku minan nasi daga wato kofi din auliya ne kwafa shine annasi abin da ya ko wanda ya buga taifin era eh fa fasada al ma'ana bi ma'ana tabai kullu bi nabi wa hada tafsir wannan rarrabewar annabi za a bace ne ummul mu'minin wanda ummul mu'minin na ta taba kai kullu dalilin ta ko ummul mu'minin ne ra'ayin ta cewa ba za a biya azumin farilla ba za a biya azumin ne ba kan ji wa habrul ummati ibnu abbas radiyallahu anhu ma wa taba'a wa taba'ahu ma imamus sunnah yace to ba ita kadai ba Abdullahi da Abbas ma ra'ayin su kenan shi kuma Imam Ahmad su yayi wa mutaba su yayi biyayya da da Nanaja da Abdullahi da Abbas amma dai huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs bala gani yace wannan fatawa ta ce sai ta zuciya za ta fita mun mutuwa cewa ta fi karfin dalili wayan shari'u lahu sadr sannan kuma kirji ya bude ya ji daɗi a ji daɗin kwanciyar hankali a kai وهو عدل الأقوال جدا تكن هذه ياخذ عدل ياخذ في امام الشافعي لشيء ابن حجر في هذه المسألة أو أن المسألة وأوسطها قوة في أشياء فذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس وفي إعمال لجميع الأحاديث يجي ولن هجة كاملة سوى أن يعمل ذكر حديثا دون رد لأي واحد من هذا أن يدخل من الاجتماع ma albani sahihi laha kada kyakkyawa fahimta a kai ka saka hil hadisi da awwal mina yake musamman hadisin farko daga cikin fatawa falam ta hamilhu ummul mu'minin zalika al-idlal kuma na na ya ba ta fahimta ne idlaki a hadisin farko ba ita kanta da tarwaiti a kamil wanda yake ya gani bi sauri ramadan cewa har ramadan ake yi bari ku ji wanda yake wa huwa riwayatuhu wa min al-muqara yana da yake abin da yake tabbatacce shine cewa anna rawiyal haditha adra bi ma'ana ma rawa aka ce ba ka ida ji a wajen malaman hadisi a rawi adra bi ma rawa an cewa wanda ya rawaito magana ya fi kowa gane magana da ya rawaito domin shi a gaban sa ake a rawi ajira bi marawa yanzu da haka ita ta rawaito hadisin da shi ibn hazm suka makala da ni to amma ita mace fahimta haka ba sai ku Imam Jabi ya fahimta haka ita da ta rawaito ba ta fahimta haka ba ta fahimci cewa ajin farilla ba a biya wa mutum sai dai a bi a yi masa sadaka azumin ba kanci ake biya saboda haka lantarkar magana da za a ɗauka ya ji ne cewa lafiya ma idan ka na mafa yi ma kowal mawafiku musamman ma idan abin da wanda ya rawaito ya dace da kawa'idin shari'a da ka'idodin shari'a wa usuli ya rawaito kamar huwa sha'anu huda kamar yadda al'amarin haka yake a nan cewa ya dace da shari'a ya dace da usuli sai ma da yake wa kad bayyana zalika al-muhaqqiq ibn al-qayyim na'am hakika al-muhaqqiq ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da haka kaga yana ci al-muhaqqiqu ayyul muhaqqiqu ne ji kuma ibn al-qayyim Allah ya masa rawa fa kala bi bi ilamul muwaqqi'in ko alamul muwaqqi'in ko ilamul muwaqqi'in ko ne aka faɗa babban malamin professor Muhammad Zani yake didi sai ce ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ba da an zakara al-hadisa an gane ko bayan ya koro hadisin wata hawaye inda ta yake faɗa ifatin wata tawaga daga cikin hamalat hada ala umumi wata sun dauki wannan akan cewa hadisi ne da ya gane wa itlaqi kuma hadisi ne mutlaq da ya gane har yau wa qala take yuzama anhu an-nadru wal mardu cewa za a yi biya wa cikin azumin bakance da kuma na farilla wa ban daifati zalika wasu tawagar kuma ka ce la yusama au anu nazrun wala fadu kun tawaga ta yi dan za ka tawagar jin mutane akan hadisan tawaga ta biyu ka ce kuma la yusama anu nazrun wala fadu shi kuma ka ce kaza annaba kai kan ba za a yi mutum ba da ba ka san da rabar Allah duka ba za a yi tawaga ta biyu kenan wa fadala ta'ifatu wata kuma ta zo wato tawaga ta uku sai ta wurin rabi ta ce a'a fakali ta ce zama anu na zuru za a biya mar bakanci dina alfardul asli amma ba ba za a biya farilla ta asali ba wa hada qawli ibn abbas wa ashabu wannan shine magana ibn abbas da jidawa in tawagarsa almajiran ka huwa sahih ya bin ganci yanzu aka zo magana da Abu Abi zaka ce mutane sun tafi gida uku akai akwai wanda suke yi azumin da ake bukata da na bakanci da na farilla ba za ka yi ba ba biya akwai wanda zai tsaro ta ce duka ce ta biya da farilla da bakanti kun ji na ji da uku kuma zai tsara da zai tafiya ba za a biya na farilla ba amma za a biya na bakanti sai aka ce ma su magana su ta fi kwari domin Allah da ba da na yi a kan dasu yawwa to sai ce wa huwa sahi li anna farda siyami jarin majra sala domin kaji wani dalili biyan azumi farlanta cewa sai an biya azumi yake yake yana gudana da irin magudanar sallah fa kama la yusalli ahadun an ahad kamar yadda wani baya wani sallah eh shi kana da mara lafiya in ya kasa sallah in dai hankalin sa baya nan zuwa sai ke masa sallah amma inda hankalin sa muka ce a nemo mai jinya wanda ya san fikihu ba wanda ya iya cin lemo da ayaba ba ba wanda zai zo ya kulkul ka ga mai bara lafiya yana tara ba shi kuma wuri da wuri zai ta karba ya kuma ko sallah baya koya ba su ake bukata ba wanda zai koya mara lafiya sallah ya ke ce wanda zai daga ce kai ke wanda yake da shi lokacin sallah yake wani ko wanki baba lokacin sallah yake yanzu a sallah a dauko mara abin da ya mama yi a titi yi ka rika yi kamar kana sallah ko wani ne ke goyi ce a ce yanzu sallah yake wannan su suke jinya ba ka zo to garje bai fiti ba ba da lemo a ji ai shi ne mai karfi kawai wannan bidiyon naku yana buƙatar gyara yawa yana buƙatar gyara din da yawa za ga an ce wa zai iya kawai a ba wa je dora shi akan ya je koma zuwa ga Allah sa ma koma za a yi ma tashi zai yi tashi ba abin sa sallah ya kamata a rika la'akari da wani sannan wala yuslimu kun ji wani baya wani sallah wala yuslimu ahadu na ahadu wani kuma baya wa musulmin tawa wani kin mu kuran musulunci gaba ɗaya kace to ai yanzu mutum zai zo kaji nan eh musulmi ne amma kai kai wa musulmin da mai kun kalle yaji sai kace to ba kace da ashhadu an la ilaha illa zai yi ba zai yi ba فكذلك الصيام هكذا أجل ذلك المسلم وأما النذر فهو التزام في ذمته shi kuwa ba kan ce wani wato wani alƙawari da mutum ya dauka ya lazanta wa kansa bi manzilati dai dai ke da bai fa yuqbalu qaba'ul wali lahu shi ko wannan biya na wajen cikin lamarin sa za a karba kamar yi kuda dai lahu kamar yadda za a kafi kamar yadda ake biyan bajin ka wa hada ma'adul fiqi wannan tsantsar fiqi ne in jimala wa dan hada an gane ko annahu la yahujju anhu kore wannan shi ma wato na cewa ba zai masa ba zai masa aikin hajji ba an kore cewa ba zai ba aikin hajji ba wala zaki anhu sannan ba zai masa zakawa illa idan ka da ma'azuran bi ta'khiri sai dai idan yana da wani uzuri to lokaci yayi ba ta sai dai idan yana da wani wato yana da wani ma'azuri ne da ya jinkirtawa jinkirin da ta sa yayi bai aikin hajji ba ko kuma bai ba da zakawa akwai dalili sai dai yana da uzuri kama yake amul waliyu amman abkara fi ramadana li udri kama yadda waliyin sa zai ciyar an gane ko ga wanda bai ciyar ba a cikin watan ramadana saboda wani uzuri fa ammal mufridu mufridu zai zama amma wanda ya sakaci ne dai da uzurin ba tare da wani uzuri ba asalan asali bala ya fa'u adawu gairi li fara'idil li fara'idillahi allati farada fiha sai yake bala ya fa'u adawu gairi biyan wani zabari wadatar da shi komai ba li fara'idin lahi saboda ya safar laila Allah allati faraka biya wanda ya saka biya kan wa kana huwa al-ma'mur biha wannan shine aka yi ma umarni ibtila'an saboda jaraba wa imtihanan da jaraba din al-wali shi aka jaraba ba waliyin sa ba shi aka dora kuma yake jaraba ta kace yake a ko jaraba ya za jami'a wani zai zo ba sani ba bala tan fa wuce ba du'a hadi na hadi yace tuban wani ga wani ba zai ba za a karba ba wanda kana mutuwar san amma ga laifi kuka yi da dai ya wuri gidi ka tashi da ka ce na tubar wa wani ai ba zai yi ba wala islamu anhu ko kace ka musulunci masa wala adawu salati anhu ko kace bari kai masa sallah wanda ka san baya sallah kuma yanzu ya mutu wala gairuha ko wajen da min fara'idillahi ta'ala daga farillan Allah allati farada biha wanda mutum ya sakaci hatta ba ta har ya mutu kai abokin ka ne sai ka san baya sallah kace in je da kake kaunar ka barka biya ma Allah bai ka tuwan nan an gane ko yawa sai shine malai yake kullu wa kan zare ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hadan bahasa tawdihan ibn al-qayyim ya kara wannan cewa wato wannan binciken ya kara fito da jibili wata hakika kuma ya tabbatar da jibi ta hadidu sunan a cikin littafin da suna ta hadidu sunan wal yuraja yake a koma littafin fa innahu muhimmu yake littafi ne muhimmi za ka amfana matuƙa to nan za mu da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mana kusan sarki ya ya dai mana hukuncin wanda ana kiran sallah kuma yana cikin masallaci amma yana surutu maganar da malayan su yi shi ne sauraron kiran sallah mustahabi sai dai sahabbai suka yi ta saurara inda ake kiran sallah amma ga magana muhimmiya wanda yake da sahabbai bukatun mu sun fi na sahabbai yawa shi ne wayo ku irin wayannan guraren kiran sallah lokacin da aka gaba kiran sallah da ire-iren guraren nan a kuri kake yi ka bi domin lokacin da aka yi kiran sallah kana bibiyar sa har gama kiran sallah kabu wannan mura'atin da ibnu lukaimi ya kawo a cikin wajibi sai da daban kiran sallah kabu kiran sallah sai wa annabi salati an bayyana duk wannan gabobin bayan kin kiran sallah sai wa annabi salati sai Allahumma rabba hadhihi da'awatu tamma sai raditu billahi rabba annabi sannan ka roki Allah abinda kake so da dubaiyar annabi yace za a biya ma bukata to wani bai da bukata a cikin to kai ta mura'atin wa'annan abubuwan kai kai ko da yake duk lokacin da aka zo kiran sallah to kawai sai ka halarta da bukatun su ta bai haka ce in kaga suna magana idan kai magana fa ba laifi ba za a ce kana da zunubi ba ba ka baka karatun qur'ani ba amma mai wayo da wanda yake fahimta karatu saurarawa yake bi domin ya amfana wannan shine abin da da rage faɗa ce wallahi ma'ana suna da Allah da sunan shi ta wa ko kun ga wadda shi wanda suke mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatu muna roƙon Allah da suna ya ce kana wani su boku suka maka kullum mara ta lafiya gida da su insha Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen da malaman mu su riga mu gidan gaskiya Allah ka biya da gafara idan za mu tazo Allah ka samu shiga da sai da imani muna roƙon Allah da suna ya ce kawo Allah ka zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka tabbatar da su da riko da hannayen su ya wa ran su wato ga hanya madaidaiciya suna roƙon Allah da suna ya ce kawo Allah ko bin ta ka sannan mu da yayyen mu da yayyen mu Allah ka shirya mu Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allah ka raba mana shi duniya da lahira Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وكان بالدعاء اللهم انت عالم الجهل والجنى فقضها برحمتك يا هدي السلام اللهم انت امرتنا بدعائك وعدتنا باجابتك فقد دعونا كما امرتنا اللهم قد جئنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you. Thank you.